أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ‘Yan uwa masu kallonmu da sauraronmu barkanmu da haɗuwa da ku a cikin darasinmu wato mai taken haɗa nasoshi. Wannan shine darasinmu na insha Allahu ta'ala na 37 insha Allahu ta'ala. Muna tafiya da littattafai ne guda biyu, littafi na farko daf'u ihamil ittirab an ayatul kitab na Sheikh Al-Allamatul Qur'ani Muhammadul Amin Shankiti da kuma As'ilatul Qur'anil Karim wa ajwibatuha na Muhammad bin Abubakar bin Abdulkadir Arrazi. A darasinmu da ya gabata mun kai ƙarshen suratu Ali Imran a dukkan littattafan nan guda biyu. To a yanzu kuma insha Allahu ta'ala za mu tashi ne akan suratu An-Nisa. Amma kafin mu tashi a cikin suratu Nisa wato akwai nukta guda biyu da ya kamata mu fara magana a kansu. Nukta ta farko cikin karatun da ya gabata na cewa da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce walaula an yakuna nasu ummatan wahida لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين كنا الله سبحانه وتعالى yana cewa ba dan da kan mutane su kasance ɗaya ba to da kafirai an ba su ni'ima mai yawa to wannan waɗansu daga cikin malamai suna ganin har annaba ma za su iya shiga ciki saboda su ma suna ɗaya daga cikin mutane domin su kansu idan jarabawa ta yi tsanani ba wani canji ba wani sarari za a iya samun matsala ina fata an fahimci ni idan muka duba duk da yake wani zai ga wannan magana kamar ta yi nauyi annabi shu'aib ya nuna cewa ma yakunu lana an na'uda fiha illa in yasha Allahu rabbuna kenan ya san da cewa idan Allah ya so zai ibatar da su zai ibatar da su ina fatan an fahimci ni tunda magana ce aka yi ta ubangiji ba ana cewa zancen kamar annabawa sun yarda bane sannan su annabawa suna da wani janibi insani wanda suke daidai da mutane walaqad arsalna rusulan min qablik wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriya annabawa suna da mata suna da dhurriya wasu daga cikin su kenan waɗanda suka suka yi aure ina fatan an fahimci ni shine abin da ake son a ce to waɗansu kuma suna ganin a'a wannan amu ne makhsus ana nufin kamar kada mutane su yi imani ba banda annabawa domin mi domin su annaba suna da hankurin da duk jarabar da za su zo su iya hankuri a kanta suna kafa hujja da cewa hadisi na manzo sallallahu alaihi wa sallam hadisi ingantacce wa ya'ti nabiyyun wa laysa ma'ahu ahad zaka ga wani annabi ya zo amma ba kowa tare da shi kenan rashin waɗanda ba su yi imani da shi ba bai sa ya canza ba kenan sai zaman to annasu na ana nufin wato ghairal anbiya wannan mas'ala ce tana da muhimmanci mu bayani kan ta shi yasa na zo kanta sai mas'ala ta biyu kafin mu shiga cikin karatun mu gadan-gadan shine cewa wannan karatu da muke yi na aljam'u bainan nusus yana da alaka ne da naqadin da wato da irin ababen da suke iya zuwa ta fuskar ma'ana domin alqur'ani Allah ya tsare shi ta fuskar lafuzzansa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun to amma ta fuskar ma'ana nan ne makiya suke samun damar da suke iya soka wani abu amma ta fuskar lafazi ba zai yiwa ba shi yasa ma a cikin wato suratul baqara inda Allah subhanahu wataala ke cewa inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين malamai masu tattaunawa akan munasaba tsakanin aya da aya domin ilimi ne mai zaman kansa wato tattaunawa tsakanin munasaba tsakanin aya da aya ko sura da sura imamu suyuti yana da littafi تناسق الدرر في تناسب الصور أجنتن سورين القرآن للتافي نيمي مهمنشي شيخ عمر دكتور عمر باز مول لكسا السعودية ينا للتافي أكن المناسبات علم المناسبات واتو دراسة ونن تأصيلية معنى قائلو دين دمال ميسوك بي شكما الشيخ ابن محمد طاهر ابن عاشور نكسر تونس rahimahullah wa rahimallahu jami'al muslimin a cikin tafsirin sa at-tahrir wa tanwir ya kula da ilmul munasabat bainal ayat don shi malam baya ganin cewa akwai ilmul munasabat bainas suwar duk da yake malamai suna ganin cewa akwai munasaba tsakanin sura da sura saboda mi shi malam yana ganin kowace sura akwai abin da take magana akan sa amma kuma koda wato abubuwa suna magana akan abu daban-daban jerin su abu ne wanda yake yana da hikima domin shi Allah hakimun na kiran ko Allah ba zai yi abin da babu hikima ba a cikin sa kiran don haka maganar waɗancan malamai tafi to da aka zo kan wannan aya inna Allah la yastahi an yadriba masalan malaman munasaba duk da yake imamul biqa'i shi na da nuzumud durar littafi ne shi mafi tanasubul ayati wa suwar amma nashi akwai rashin samun dacewa a wurare daban-daban at-tahrir wa tanwir ya fi abin nan dan haka shi ibnu ashur yake cewa wannan aya inna allaha la yastahi an yadriba mathalan zaka iski mutum sai ya kasa gane munasaba tsakaninta da ayar da ta gabace ta domin ayar da ta gabace tana da can aljanna ne wa bashirin ladina amanu wa amilus salihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utu bihi mutashabiha wa lahum fiha azwajun mutahhara wa hum fiha khalidun to ana zancen aljanna da abincin da ke cikinta da matan aljanna da irin yadda Allah ya tsarkake su da aibi hissi da ma'anawi ma'ana wanda ake gani da wanda ba a gani kawai sai an ka shiga zancen inna Allah la yastahi an yadriba masala Allah baya jin kuma ya buga misali to me alaka tsakankanin su Sheikh Ibn Ashur a cikin tafsirin sa yake cewa wato idan muka duba shi Alqur'ani yana tafiya ne da tsari yana eh yana magana kan wani abu sai wani abu ya bijiro sai yayi magana kansa sai ya koma akan can ɗaya daga cikin wato wancan maudu'i ko wasu maudu'ai da suka gabata cikin sura Allah yana zancin cewa kafirai su kawo irin alkur'ani sun kasa wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu kiran wannan alkur'ani Allah ya nuna cewa ba za su iya kawo irin alkur'ani ba ina fata an fahimce ni ayatul tahaddi kenan ko ayatul i'jaz to yanzu tunda sun kasa nan kenan ta fuskar lafazi alqur'ani ya buwaye su sai Allah ce fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara uiddat lil kafirin an yi tattalin wannan wuta ga kafirai to shi kuma yana daga cikin uslubi na alqur'ani in ya kawo abu ya kawo kishiyarsa abinda ake kira al-muqabala ko al-addat in an kawo kafirai sai a kawo muminai in an kawo sama sai a kawo ƙasa in an kawo aljanna sai a kawo wuta in an kawo sifofin muminai a kawo sifofin kafirai da abin da ya kama da haka to sai an ka ce uiddat lil kafirin to tunda an kawo kafirai ana bukata ayi magana kan muminai sai an ka ce wa bashiril ladina amanu wa amilus salihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al anhar sai aka yi magana bushara ga masu imani bayan an yi kyacewa ga kafirai ko narko abinda malamai zauri suke kira narko kenan ma'ana to bayan wannan sai aka ce inna allaha la yastahi an yadriba mathala Allah baya jin kumiyya ya buga misalin sabro ma ba'udatan fama fawqaha menene malamai suke cewa a nan munasaba shine cewa bayan kafirai lafuzan alkur'ani sun buwaye su to sai suka koma suka zuwa ga ma'ana ta alkur'ani ma'ana an buga misali da sauro an buga misali da gizo-gizo an buga misali da kuda a cikin alkur'ani an gane ko masalul ankabuti takhazat masalul ladina takhadhu min dunillahi awliya aka masalul ankabuti takhazat baita misalin waɗanda suka riki abin bauta wanda ba Allah ba kamar gizo-gizo ne to kaga da an misalta gidan gizo-gizo abu ne mai rauni rauni hissan wa ma'anan wanda ake gani da wanda ba a gani sannan kuma Allah ya buga misali da kuda misali ko ya ambaci kuda a cikin alqur'ani ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u la innal ladhina tad'una min dunillah lan yakhluqu dhubaban walau ijtama'u la to kaga sai suka ce ya za a yi kuma a ce Allah yana buga misali da sauro Allah na buga misali da kuda Allah na buga misali da gizo-gizo to sai Allah ce inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha ma'ana Allah baya jin kun ya buga misalin sauro ko abinda yafi sauro fama fawqaha yana da ma'ana guda uku abinda yafi sauro saman sauro wajen karanci kina abin da ke kasa da shi ko saman sauro ta fuskar halitta ko ku halittun da suke saman sauro yanzu bincike ya bayyana akwai wasu halittu da suke rayuwa saman shi jikin sauron duk da yake kinan in suna rayuwa a kasan saman sa kinan kasa gare shi suke almuhimmu nan dai abinda ake son a ce an koma magana ne kan ijazi na qur'ani tun da lafazin alqur'ani ya buwaye su sai suka koma suka zuwa ga ma'anatu sannan kuma Allah subhanahu wataala ya dawo yana musu raddi akan sukar da suke yi ta ma'anonin da ke cikin alqur'ani domin duk halittar da Allah ya yi duk duniya ba wanda zai iya yin ta to don haka ganin karancin ta ai ba za ka iya halicce ta ba kuma baka san sirrin da ke cikin ta ba to wannan shine bayanin da nake son in yi saboda karatun mu galibi yana da alaka ne da hada nasoshi domin ma'anonin ba yau ne aka fara ba ashe tun zamanin manzo sallallahu alaihi wa sallam irin wannan akwai shi akwai maganganu da dama kan wannan mas'ala wannan dai na dan tsakara ma yan uwa ne to yanzu za mu shiga cikin karatun mu gadan gadan muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatun da zamu gabatar Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya mas'alan mu ta farko zamu shiga ne cikin littafin as'ilatul qur'anil karim wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakar bin Abdul Qadir Ar-Razi a mas'ala ta 138 a suratul nisa malam ya sa mata sura suratul qissatun nisa kenan sura wadda ake bayanin labaran mata ko hukumce hukumcen mata ina fata an fahimce to dan haka malam yace fa in qila idan aka ce qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa khalaqa minha zawjaha Allah ya halitta ma wannan rayuwa zaujaha mijinta kinan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahida ya ku mutane ku ji tsoron ubangijinku wanda ya halicce ku daga rayuwa guda sannan wa khalaqa minha zawjaha ya halitta mata mijinta an gane ku ko matarta ita wannan rayuwar kenan idza kanat hawwa'u makhluqatan min adam idan a hawa'u ta kasance daga annabi adamu aka halicce ta in ji malam wa nahnu makhluquna minhu aidan mu ma daga annabi adamu ta fuskar shi wato zurriyarsa ce daga gare shi aka halicce mu takunu nisbatu hawa'a ila adam nisbatul waladi kinan za ta zamanto dangantakar ta zuwa ga annabi adam nisba ce ta da da mahaifi li'annaha mutafarri'atun minhu domin ita reshe ne wani bangare ne daga shi annabi Adamu fatakunu ukhtan lana la umma to sai Hawwa'u ta zamanto yar uwa ce gare mu ba yar uwa ce gare mu ba uwa ba ina fata an fahimta kidan wannan iskalin yana iya zuwa ga wani ya ce a to me yasa malai kawo wannan a saboda tunanin zai iya zuwa ina fata an fahimce ni qulna malam yace zamu ci qala ba'dul mufassirin wasu daga cikin masu tafsiri sun ci min libayanil jinsi la litab'id ita wannan min libayanil jinsi ce wadda take bayyana wato jinsin abu wato ana nufin gaba daya kamar inda Allah subhanahu wata'ala ce fashtanibur rijisa min al-awthani ku nisanci kazamta daga gumaka ba ana nufin sashen su ba a'a su ne gumaka domin dukkan gumaka kazamta ne shirka ne ba wasu shirka bane wasu ba shirka bane ba littafa'idi wadda take nuna sashi domin an ce sashi ita tana nuna min sashi tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah kaga daga cikin su akwai wanda Allah ya magana da su nan min tab'idiyya ce domin min tana ma'an dokan ma'anoni fiye da goma ka duba cikin mughni labib an kutub al-a'arib libn hisham al-ansari malam yace ma'anahu wa khalaqa min jinsiha zawjaha kina Allah ya halitta daga jinsin wannan rayuwa matarta ya halitta mata matar ya halitta ya halal wato halitta mata matarta kama fi qaulihi ta'ala kama yadda ya zo cikin maganar Allah subhanahu wata'ala fadar Allah subhanahu wata'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum a cikin suratul tauba aya ta 128 haqiqa manzo ya zo muku min anfusikum daga kawunan ku ai ma'ana manzo ne dan adam irin ku ina fata an fahimce ni ba ana nufin ba daga gare ku ma'ana wasu daga cikin malamai sun tafi nan wannan min jinsiya ce ko kuma min anfusi kuma ai naku ne daga gare ku ya fito nan ma minkin tana ɗaukan ma'ana biyu athani mallan yace abu na biyu wa huwa alladhi alaihi aljamhur shine abinda jamhurin malamai suka tafi akan sa annaha litab'id ita wa min litab'id ce tana nuna sashi walakin khuliqa hawwa'u min adam an halicci Hawwa'u daga annabi Adam lam yakun bi tariqit tawlid ba ta fuskar haihuwa bace an ɗebo ta ne daga haƙarƙari kamar yadda hadisi suke nuna wa ingantattu cewa daga haƙarƙarin annabi Adamu na hagu wanda an mafi karkata na sama aka ɗauka aka halicce ta shi yasa mata suke karkace kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya nuna idan kace zaka wato miƙe su zaka karya su amma idan za a tafi da su za a tafi da kuskuren nasu ka khalqil auladi duk da yake ma duk dan adam yana da nashi kuskure ba a iya daidaitar da shi amma nasun shine wato mafi yawa game da abin da nasun yake son ya ci don babu namijin da shi ma yake 100 bisa 100 shiryayyi ka khalqi auladi ka khalqil auladi min al-aba ba kamar yadda an ka halicci ƴaƴa ba daga iyayensu fala yalzamu minhu thubutul fala yalzamu minhu thubutul bintiyya wal ukhtiyya fiha kinan tanan ba za a fitar da wato cewa ba annabi adam bintiya daga albintu na diyarsa ce ko diyarsa wal ukhtiya ko ko yar uwarsa ce fiha a cikin wannan halitta din shine abinda malamai suke son su ce anan ina fatan an fahimci cewa ce nan ita an same ta ne ta wata fuska ta daban to a nan kafin mu je mas'ala ta gaba cikin wannan littafin akwai abubuwa da nake son in dan ƙara wanda na faɗa wani lokacin tana yiwa shi malam bai kawo su ba ba wai dan bai san su ba ko kuma tana yiwa mallan shi ya manta da su ko kuma abin da ya kama da haka eh a nan za mu fitar da wata mas'ala shine cewa ko da mun kaddarta ita an- a Hawwa'u a ɗauke ta a matsayin ɗaya matsayin ɗaya take daga annabi Adamu to a wannan lokacin ai babu wani mutum daga shi sai ita ne kenan hukuncin shari'a daga baya ne zai zo na cewa mutum ba zai haifi ba zai auri yarsa ba ko yar uwarsa na farko kenan na biyu kuma wannan al'amari ne na Allah haka Allah ya so kenan ba a shiga cikin al'amarin Allah a ce me yasa Allah ya yi haka ina fata an fahimci tunda ƴaƴan annabi Adamu na farko ai ƴaƴan uwan juna ne kuma suka auri juna saboda a wannan lokacin duniyar babu yawan da za a cewa to idan an ce annabi Adamu ba zai auri Hawwa'u ba to kuma ya za a yi a samu eh, zuriyar da za ta zo bayan su kuma ko- kaga wannan sai ya ci karo da hikima ta Allah subhanahu wa ta'ala na biyu mushkila ce ta lugha waɗanda misali zaka iske Allah ya ce wa khalaqa minha zawjaha an halitta mata daga gare ta to yanzu masu tawili waɗanda suke son su kawo zancen auren jinsi ɗaya namiji ya auri namiji mace ta auri mace sai ce to ai akwai shi cikin Qur'ani sai a ce to ina dalili sai ce to an ce wa khalaqa minha Allah ya halitta mata minha ita wannan rayuwa kaga minha mace ce zawjaha kuma matarta kenan da mace da mace ne aka yi aure na fata an fahimce ni to kaga nan sun jahilci yaren larabci da an ka ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida daga rayuwa guda shi an nafsu a cikin yaren larabci mu'annas ne ma'ana a cikin yaren larabci mace ne amma shi jikin annabi adamu da shi annabi adamu gaba ɗaya an haɗa shi muzakkar ne shi yasa Allah ce ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa ya ku mutane mun halicce ku min zakarin daga namiji wa unsa da mace kenan nan an sanya ma annabi adamu nafs shi yasa an ka ce min ha ba dan wai shi annabi adamu yana mace ba wannan yana da kyau ɗaliban ilimi su fahimce shi dan zaka iske masu tawili suna ka irin wannan kamar misali su ce maka ai an ce eh, eh, mi- mi- mi- mi- misali auren eh, namiji da namiji za su iya fitar mishi da eh, zancen cewa ai ya halatta domin mi domin an ce eh, wa ammal gulamu fa kana abawahu mu'minaini shi al gulamu yaro abawahu iyayensa to kaga al abu uba in an ce abawani uba biyu kenan sai su ce maka to kenan ai namiji da namiji za su iya aure su samu da qur'ani ma ya tabbatar da wannan ka gani ko sai a ce musu a'a ba haka ake nufi ba akwai abin da ake kira at-taghlib at-taghlib rinjaye suwa babi ne fa- fage ne a cikin lugha da kuma usulul fiqh ba mu samu lokacin da zamu yi bayani kan sa mai yawa amma dai ana rinjaye da wani sashi akan sashi ma'ana da an ka ce al'abu uba to da ya zama to mahaifiya tana da shi sai an ka ce abawani an karin ja yadda ba a ce abun wa ummun ba kuma ba a ce ummani ba ina fata ana fahimta ta wannan shine ya kamata abin da yan uwa su gane shi yasa ba a cikin suratul a'raf Allah yake cewa ya bani adama la yaftinannakum ash-shaytan kama akhraja abawaykum min al-janna kaga kada shaydan ya fitine ku ya ku bani adam kada shaydan ya fitine ku kamar yadda ya fitar da abawaykum iyayenku ana nufin annabi adam da hawa kaga bai ce abakum wa ummakum ba to don haka fahimtar larabci da kuma sanin ka'idodi na shari'a da usulul fiqh suna taimaka ma ɗalibin ilimi wajen fahimtar mas'ala da kyau to wannan ina ganin sai mu bar shi a haka mas'alan mu ta gaba mas'ala ce ta 139 a cikin as'ilatul qur'anil karim wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi ma- a ƙaya ta biyu a cikin suratul nisa malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala ya akai Allah ya ce wa atul yatama amwalahum ku ba marayu dukiyoyinsu wal yatimu la yu'ta mal- maluhu shi ko marayi ba a basa dukiyarsa hatta ya bluga har sai ya balaga ittifaqan ittifaqi ne na malamai qulna malam yace zamu ce al muradu bihi abinda ake nufi da shi idza balagu idan sun balaga wa inna ma summu yatama an kira su marayi li qurbi ahdihim bil bulughi saboda su sababbin balaga ne an gane ko wato akwai kusancin eh, lokacinsu ya kusanta da balaga ne ma'ana suna sab- sa- kasancewa sababbin balagaggu qurbu ahad ya an ce qaribu ahadin bi kaza ma'ana sabon shiga cikin abu qaribu ahadin bil islam kamar da cikin hadisi na Aisha lokacin da an kaso manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya so shi mai da Ka'aba akan gini na Annabi Ibrahim domin Quraishawa sun eh, lokacin da suka so su gina ta sun nemi kuɗi waɗanda ba na haramun ba banda kuɗin karuwa da kaza to sai kuɗin su suka tsaya bakin wannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce ma Aisha radiyallahu anha wa an ummul mu'minina ajma'in wa as-sahabati ajma'in والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين yake cewa da ita in ba dan da mutanen ki suke sababbin shiga musulunci bane da na buge Ka'aba na maida ta akan wato foundation ko tushe na Annabi Ibrahim to kaga wanda yana daga cikin abin da ake karon al-maqasid ko da abu addini yana son sa wani lokaci idan in za a aikata shi zai haifar da banna mafi girma to sai a bar wannan abin malamai suna istinbatin wannan sannan kuma wannan mas'ala da malamai suka kawo saboda ana jin tsoron su ga kamar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ƙara wani abu cikin addini yana so kansa suna ne dan a ce ga nashi aiki shi ma wanda ya yi dan haka malam yace bi itibari ma kana an hankalta ma akan abin da suka kasance akan shi kama tusamman naqatu wato naqatu kamar yadda ake kiran annaqa wato taguwa an gane ko raƙuma ushara'a ana kiranta ushara'a ba'd al-wad'i ya an ce ushara'a ita ce wadda ta kai wata goma mai cikin da ya kai haihuwa ushara Allah ya ce wa idhal isharu uttilat lokacin da raƙumma masu ciki sun kai kusan haihuwa aka bassu ma'ana wanda lokaci dukiya ce mai tsada ga mai ita don yana ganin za ta karu ka ku ga abin da zai sa mutum ya bar dukiyarsa ba karamin tashi hankali bane wa qad yusamma al-balighu yatiman malam yace kuma qad kenan yana yiwa a kira al-balighu wato baligi wanda ya balaga kenan yatiman ba baligi da cikin fim ba wato yatima ana kiransa maraye bi itibari ma kana bisa ga abin da ya kasance a kansa kama yusamma al-hayyu mayyitan an gane ko kamar yadda ake kiran al-hayyu mutumin da ke da rai mayyitan matacce wani lokaci sai a ce ai duk dan adam matacce ne ma'ana ai zai mutu ba wai ana nufin duk dan adam ya mutu ba duk da yake irin wannan magana sai ka san wa kake gama ita don wani in ka ce mai matacce zai saka cikin abin da ake kira listin war yana ganin cewa kana daga cikin makiyansa wal inabu khamran sannan ana kira inab inabi an gane ko khamran giya bi itibari ma yakunu ma'ana abin da zai kasance zuwa gaba kenan nan a hankalta ma a gaba zai kasance akwai abin da can da ana ga nufin ya kasance sai an ka ce iyata ma saboda hankali sun taba zama marayu akwai abin da kuma ana kallo a'a zuwa gaba ne abin zai kasance sai a kira shi shi qala Allahu ta'ala Allah yake cewa innaka mayyitun kai mayyitun mai mutuwa ne ko matacce ne kamar da abin da mallan ya kawo tunda akwai qira'a innaka maitun mayyitun suka ce a asalin lugha wanda zai mutu maitun kuma wanda ya mutu to a qira'a ta innaka maitun wa innahu mayyitun kai ka mutu su sun mutu kenan ma'ana kai zaka mutu ko su ma za su mutu ko kuma innaka mayyitun wadansu malamai suka ce a babu matsala duka cikin yaren larabci da maitun da mayyitun wani lokaci ana iya ɗaukar su a basu ma'ana ɗaya amma a asali ba ɗaya bane ma'ana innaka mayyitun kai zaka mutu wa innahu mayyitun su ma za su mutu kenan ma'ana ku matattu ne ma'ana kenan bi itibari ma sai yakunu za ku abinda zai kasance suratu zumar aya ta 30 wa qala kuma Allah ya faɗa a cikin suratu yusuf kenan inni arani a'siru khamra ɗaya daga cikin waɗanda ya shiga gidan kaso tare da su matasa guda biyu da suka yi mafalki ɗaya daga cikin su ce inni arani a'siru khamra naga ina tatsar giya to kaga nan inni arani a'siru khamra suratu yusuf ne aya ta 36 giya ba a tatsarta sai dai a tatsi inabi ko kuma da sun ce inaban wannan inda ake yin inabi kin nan domin idan muka duba wasu wuraren ba da inabin ake yin giya ba kinan sai zaman to da ake cewa inabin ba dole ba sai inabi duk abin da za a tatsa ya ba da giya dai a takaice kinan sai zaman to na laujen larabawa ne za a cewa inabi wa minhu qawluhum linnabiyyi sallallahu alaihi wa sallam akwai fadar kuma larabawa da suke kira da suke fada ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba'da ma nabba'ahu Allah bayan Allah ya sanya shi ya kasance annabi shine na ba'ahu Allah nan ba ana nufin Allah ya bashi labari ba ma'ana Allah ya sanya shi ya kasance annabi yatima abi talib wato marayan abi talib ma'ana wanda ya taba kasancewa maraye ne na abu talib ina fata an fahimce ni an gane ko to wannan shine abin da dai malam ya kawo a nan akwai dan abin da yake son na kara na farko Allah ce wa atul yatama amwalahum ku ba marayu dukiyoyinsu to shi nan wa'atu umurni ne wanda yake na wajibi dole ne ka ba maraya dukiyarsa kenan ma'ani al'amr al'amr cikin usulul fiqhi abu ne mai buƙatar bincike mai yawa umurni wanda aka yi maka da wanda aka yi ma uba shi ma ɗansa to uban aka yi ma da aka ce wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha ka umurci iyalanka da sallah to ma'anan kai na aka fara yi ma umurnin kafin shi umurnin ya kai gare su ina fata an fahimce ni sannan kuma umurni yana ɗaukar bincike mai yawa a cikin littafin usulul fiqhi sannan amwalahum an ce dukiyoyinsu amma a wani wuri kuma sai Allah subhanahu wata'ala ya ya danganta dukiyar an gane ko zuwa ga mutane sai ce wala tu'tu sufaha'a amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyama kada ku ba marayi wawaye dukiyar ku to ka kuma wannan sai Allah danganta ta zuwa gare ku sai malamai sun ce nan an ce as-sufaha a wawaye dan a nuna maka dalilin da yasa aka ce kada a ba su dukiya saboda suna wawaye an gane ko sannan kenan wannan duwawa ana iya rike masa dukiyarsa kada a daina wasa da isa amwalakum nan an danganta ta zuwa gare ku saboda lokacin da take a hannunka in ta ɓace kaina in ta gyaru kaina ko ko a'a saboda dukiya ta al'umma ce idan ana sarrafa ta kowa zai amfana da ita misali wanda ya sai mota to kaga wanda direba zai amfana da ita an gane waɗanda za a ɗauka a je a kai su wuri za su amfana da ita hakan ga shi ma mai aiki tare da mai motar zai amfana hakan ga 'ya'yan shi duroban za su amfana za su samu abinci da matansa shi ma mai gidan za a samu 'ya'yansa su amfana kuma matansa su amfana kina sai zamanto dukiya ta zamanto ta kuce gaba ɗaya wanda shine abin da muka rasa masu kuɗaɗe suna samun kuɗaɗe su ajiye a bankuna ba sa kirkira kamfuna da ayyuka sai kasashenmu na musulmai da afirka sun shiga cikin wato tashin hankali allah kai mu da tsari to wannan dai abin da nake so in dan kara sai sharadi guda biyu da Allah ya faɗa da Allah ya ce a ba marayi dukiyoyinsu yana buƙatar sharadi guda biyu Allah ya ce wabtalul yatama hatta idza balaghun nikaha fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum kenan wabtalul yatama ana buƙatar sai an dan jarraba su kada a ba su dukiya in mai yawa ce ka a ba su kaɗan a ga yaya ne suke sarrafa ta kaga sai an jarraba su hatta idza balaghun nikaha ha in sun kai aure sun balaga fa in anastum minhum rushdan in kun hankalci cewa kun tsinkayi kullin kayi ko kullin kaye shari'a gare su fadfa'u ilaihim amwalhum to ku ba su dukiyoyin su ashe akwai sharuɗa ba wai kawai an ce eh a ba da dukiyar bane wannan kaga min nahiyat tafsir alquran bil quran duk umurnin da yazo sai ka duba kaga sharuɗan sa da kuma shin ya tabbata ko bai tabbata ba zai taimaka maka wajen tafsirin alqurani a wurare daban-daban mas'alan mu ta gaba mas'ala ce ta 140 a cikin as'ilatul qur'anil karim wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi malam yace fa in qila idan aka ce aklu malil yatimi haram cin dukiyan maraya haramun ne wahdahu shi kadai idan ka ci dukiyar maraya ma'ana ba tare da taka ba haramun ne wa ma amwalil awsiya tare da kuma a hada ta da dukiyar waɗanda an kai ma wasiya ko waliyan waɗanda suke tare da su haramun ne falima warada nahyu makhsusan an aklihi ma'aha me yasa sai umurni na Allah ya zo na hani daga cin wannan dukiyar amma ma'aha tare da tasu liqaulihi ta'ala domin Allah ya subhanahu ta'ala ya ce wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum kada ku ci dukiyoyinku wala ta'kulu amwalahum kada ku ci dukiyoyinsu ila amwalikum tare da dukiyoyinku ma'ana to kenan wannan sai nuna a'a idan da ba tare da nasu na ba ya halatta a ci ma'ana in dukiyar maraya ce zalla wannan aya cikin suratul nisa aya ta biyu ai ma aha tare da ita ake nufi qulna malin yace li anna akla malil yatimi domin cin dukiyar maraya ma al istighna'i anhu tare da wadatuwa zuwa gare shi aqbahu shi yafi muni ma'ana a ce dukiyar maraya ba kasuwanci kake yi masa ba misali a ce kai ba talaka bane tunda in talaka ne kana iya kai kasuwanci da ita to kana da kuɗi kuma sai ka haɗa taka da tashi don ka canye tashi ai wannan ya fi muni don kai baka da buƙatuwa falidhalika khussa bin nahyi wannan yasa anka keɓance wannan hali da hani saboda a nuna maka cewa wannan abin yayi muni kwarai da gaske wali annahum kanu ya'kulunahu domin sun kasance suna cin dukiyar marayi ma al istighna'i anhu tare da wadatuwa zuwa gare shi domin ina da tau dukiya bana buƙatar ta marayi ko ta haramun faja an nahyu ala ma waqa'a minhum kina hani yazo ne akan abin da yake faruwa ko yafi faruwa a wannan wato lokaci shi yasa sannan wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum ma'ana kar ku ci dukiyoyinku tare nasu ma'ana kar ku taro dukiyar don ku ci ta kenan wala tadummu amwalakum ila amwalihim li ta'kuluha shi yasa Allah ya ce wanda yake ma mawadaci na to ko da kasuwanci zai yi ba dole bane sai ya ci ina fata an fahimce ni Allah subhanahu wata'ala ke cewa wa man kana ghaniyan abin nan wa man kana faqir wato wabtalu yatama hatta idza balagu nikaha fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum wa la ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbaru wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf kaga wanda yake mawdaci Allah ce ya kame ko da yayi kasuwanci da ita an samu riba tunda shi yana da nashi ya kame wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf wanda kuma ni talaka bai da wani jari amma duke mara yake juya da ita to ya ci bil ma'rufi wato ta hanya wadda take sananna a shari'a shari'a ta yadda da ita ina fata an fahimci ni sannan nan ya kamata mu gane wata mas'ala nan da an ka ce wala ta'kuluha kada ku ci na ana nufin kada ku yi amfani da dukiyar don wasu nan ubbira bil akli anil intifa ana nufin amfani da dukiyar ba wai ana nufin ba kakkaci kakka sai abinci ka ci ko ka sha abin sha amma idan ka gina gina da dukiyar maraya ko ka sai mota da ita ko ka je ka biya wasu bukatocinka ai ba ci ka yi ba misali ka sai mai ka samu mota ka sai ka ce ai ban ci ba a'a ci abin da ake nufi amfani da dukiyar ina fata an fahimci ni ko mu ce dama nan ana nufin amfani da dukiyar koko ana nufin a'a cin ake nufi amma kuma za a yi kiyasin duk wata banda wadda za ta zo karkashin ci din ina fata an fahimci domin ci hallakar da dukiya ne kuma haka ne sayan gida da dukiyar maraya dan kanka ai shi ma hallakar da dukiyar ne wallahu ta'ala a'lam dan kan waɗanda suke bada fatawar cewa innal ladina ya'kuluna amwalal yatama waɗanda sun kaci dukiyar maraya kenan amma wanda ya sa sutura ko ya sai mota ko ya shiga cikin gida shi wannan bai ci dukiyar maraya ba wannan tawili ne kuma duk wanda ya aikata wannan da gangan zai haɗu da Allah kuma duk wanda ya ci dukiyar maraya zai haɗu da Allah Allah kai mu tsari mas'ala ta gaba sai wato abin nan mas'ala ce ta cikin daf'u ihamil ittirab an daf'u ihamil ittirab daf'u ihamil ittirab an ayatul kitab na Sheikh Muhammad Al-Amin Shankiti a cikin suratul Nisa a aya ta wato uku kenan karkashin mas'ala ta 50 malam yace qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ta qira'a fawahidatun an gane ko ma'ana Allah subhanahu wata'ala ya faɗa cewa wa in khiftum Allah tuqsitu fil yatama in kun ji tsoron ba za ku yi adalci ba fil yatama ga mata marayi kinan to me yasa bai ce fil nisa'i ba sai aka ce wasu malamai suka ce ana ana nufin hukuncin babu bambanci tsakanin mace wadda marainiya da wadda ba marainiya ba ai duk ɗaya ne hukuncin amma Sheikh Muhammad Al-Amin Shankiti a cikin Adwa'ul Bayan da yazo yace a'a fil yatama saboda nan ana maganar marayin ne kuma Qur'ani yana nufin akwai mafhumu gare shi don auren maraya mace marainiya a tausaya mata ai yafi amfani don saboda ita tana da rauni sabanin wanda take tana da uba ita ba marainiya bace yace to don haka nan hukuncin yana da alaka da mafhumi ma'ana ana hankalta mu cewa ba mata ake nufi ba hukuncin yazo ne akan mata marayi don mi dan su suka fi cancanta min babu aula ina fata an fahimce ni malam yake cewa hadhihi al-ayatul karima wannan aya mai daraja tadullu ala anna al-adla bayna az-zawjati mumkin tana nuna adalci tsakankanin mata abu ne mai yiwuwa domin Allah ce fa in khiftum alla ta'dilu in kun ji tsoron ba za ku iya adalci ba wa qad jaa fi ayatin ukhra ya zo a cikin wadansu fi ayatin ukhra a cikin wata aya ta daban ma ya dullu ala annahu ghairu mumkin abinda ke nuna cewa adalcin ba zai yiwa ba wa hiya qawluhu ta'ala ita ce fadar Allah subhanahu wa ta'ala walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa ba za ku iya yin adalci ba tsakankanin mata lan wadda take nuna cewa abin wato zuwa gaba ba zai yiwa ba kenan walau harastum ko da kun yi kwaɗayin haka aya ta 129 a cikin suratu an-nisa wal jawabu an hadha mallan ya ce amsar da malamai suka bayar kan wannan annal adla baina hunna adalci tsakankanin mata allazi zakarahu Allah annahu mumkin wanda Allah ce yana yiwa huwa al-adlu fi tawfiyat al-huquq ash-shar'iyya shine adalci wajen cika haƙoƙi na shari'a wal adl allazi zakara annahu ghairu mumkin adalcin da Allah ya ambaci cewa ba zai yiwa ba huwa al-musawatu fil mahabba ka daidaita son da kake kake yi ma matanka wal maili tabi'i da karkata ta ɗabi'a wanda haka Allah ya halicci dan adam li anna hadhan fi'alun la fi'lun malin yace shi karkata zuwa ga mace da kuma kaula ta wata tafi ta wata infi'alun abu ne wanda yake a ɗabi'a ne cikin jikinka ne kake jin sa la fi'lun ba kake aikata shi ba balle a kama ka da shi falaisa tahta qudratil bashar bai daga cikin abin da adam yake da iko akan sa wal maqsudu malin yace abin nufi anna man kana amyala bi tab'i ila ihda zawjat wanda ya kasance a ɗabi'arsa ya fi karkata zuwa ga wata mace falyattaqillaha ya ji tsoron Allah wal ya'dil fil huquqi shar'iyya ya adalci a cikin haƙoƙi na shari'a kama yadullu alaihi qawluh kamar yadda fadar Allah take nuna wannan dalilin wannan maganar fala tamilu kullal maili aya ta 129 a cikin suratul nisa kada ku karkata dukkan karkata ma'ana kenan kada ya zamanto hatta da abubuwan da zaka iya yin adalci cikin su ka zama to ka karkata shine kullal maili amma abinda cikin jikinka ne kake jin shi wannan ba matsala bane ina fata an fahimci ni wanda ma wani lokacin abin yana samu asali ne ma daga ita macen irin maganganun da take faɗa maka kaga wadda take gaya ma bakar magana ba za ka ji daɗin kusanta ta ba ko kai fira da ita wadda kuma ba ta gaya maka magana bakar magana kaga ta kafi kusanta zuwa gare ta ko kai fira da ita wadda take iya hankulin lokacin da babu sai kaga kafi jin daɗin mu'amala da ita ba tare da ka zalunci wancan ba saboda wadda ta fi tausaya maka fiye da wadda ba ta tausaya maka malam ya ce wa hadhal jam'u wanga haɗi na ayoyi ruwiya ma'anahu an ibn abbas an ruwaito ma'anarsa daga ibn abbas ruwiya kuma sigatu tamrid ta kenan ba abu ne wanda a tabbas amma dai an ruwaito shi inji malam wa abidatu salmani da abidatu salmani wa mujahid da mujahid wal hasan al basri da al hasan al hasan al basri والضحاك بن مزاحم ده ضحاك بن مزاحم نقله عنهم ابن كثير ما يتشي ابن كثير يا واتو واتو ابن يو رواية دقا غريسو malam mai tahqiqin wannan littafi yace ana iya duba cikin tafsir na ibnu kathir da tafsir na ibnu jarir at-tabari da ahkamul qur'an na imam al-jassas da ahkamul qur'an na al-kayy al-harasi da tafsiri na ibnu atiya da ahkamul qur'an la ibnu al-arabi ba ibnu arabi ba ibnu al-arabi shine wato dan malikiya ba ibnu arabi sufi ba duk da ke dan su malamai sun ce ibnu al-arabi duka ake kiran su amma akwai as-sufi akwai kuma al-maliki wa tafsirul qurtubi da tafsiri na imam al-qurtubi wal bahrul muhit da bahrul muhit na abu hayyan tauhidi da al-burhan fi ulumil qur'an na imam zarkashi da kuma al-itqan fi ulumil qur'an na imam suyuti karkashin wannan aya da kuma addu'ul bayan na al-sheikh muhammad al-amin ash-shanqiti kaga ashe danganta magana zuwa ga malamai idan magana tana da muhimmanci ko a faɗi a ina ne aka samu ta kaga wannan zai rage matsala domin an ji maganar nan ga inda ka ɗauko ta ba kai ka faɗi ta ba kuma ko istinbati ne ka yi to ka gina ne akan magana ta magabata kuma wannan ba zai rage maka kima ba shi yasa idan baka faɗi sunayen malamai ba cikin wata mas'ala a'a dan saboda lokaci ya kure ma ko ko saboda dama kana ta yawan maimaitawa wannan babu matsala amma idan ka ɓoye ne saboda magana a ga tana da muhimmanci kamar kai ne ka faɗe ta to kaga ba kai kaɗai kai karatu ba Allah zai bayyana gaskiya kuma wannan zai rage maka wato kima kenan ba za ka samun albarkar wannan ba domin an ce wato min barakatil qawl isnaduhu ila qa'ilihi yana da cikin abin da ke sa ba magana ta albarka ka danganta ta zuwa ga wanda wato ya faɗe ta ina fata an fahimci ni malam yake cewa naqalahu anhum ibnu kathir fi tafsirihi fi tafsiri qawlihi kina ibnu kathir ya ruwaito wannan magana a wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa ba za ku iya adalci tsakankanin mata ba aya ta 129 kina anan ne ya kawo maganar dan malam ya ƙara tantance maka balma malam da ya kawo maganganun malamai da muka kawo ibnu kathir da ibnu jarir ya faɗi safha da juz'i to sai dai ban kawo wannan ba saboda wani lokaci juz'i da safha suna iya bambantawa amma dai karkashin aya shine abu mafi wato dacewa don tsaba'a a cikin bincike wani lokaci suka iske ta bambanta shi yasa faɗar namba ta hadisi ko namba ta wato aya sai ya zama ya fi sauki kuma tsaba akin wani lokacin ko ka faɗi ta sai ya zama tana yiwa ba irin ta bace amma in ka faɗi babin abin zai zo da sauki malam ya ce wa rawa ibnu abi hatim ibnu abi hatim ya yi riwaya an ibni abi mulaika daga ibnu abi mulaika annal aya cewa aya lan tastati'u an ta'dilu bainan nisa wadda Allah ya ce ba za ku iya yin adalci a tsakankanin mata ba aya ta 129 a cikin suratul nisa nazalat fi aisha ta sabka ne a cikin al'amarin ummul mu'minina aisha radiyallahu anha wa an as-sahabati ajma'in wat-tabi'in lahum bi ihsanin ila yawmiddin ta sauka ne a cikin al'amarin Aisha li'annan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam domin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kana yamilu ilaiha bi taba'i akthara min ghairiha ya kasance yana karkata gare ta bi taba'i da ɗabi'arsa akthara min ghairiha fiye da waninta daga cikin sauran matansa وروى الإمام أحمد إمام أحمد يروي رواية إنجم وأهل السنن دا malaman sunan an gane ko. an ce malaman sunan sunan sunanan kamar irin su sunan Tirmidhi da sunan na Ibn Majah da sunan Imam Nasa'i an gane ko da sunan Abi Dawuda malam yake cewa Aisha qalat ta ce kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance yaqsimu baina nisa'ihi yana yin rabo a tsakankanin matansa an gane ko fa ya'dilu sai yayi adalci ثم يقول سننيتي اللهم يا الله هذا قسمي فيما أملك وأن ربنا ني وأن نكي دا إيكون زني فلا تلمني فيما تملك ولا أملك kada ka kama ni da abin da kake da iko a kansa ni ko ban da iko wato a kansa ina fata an fahimci to wannan kenan malam ya ce ya'ani alqalba yana nufin zuciya shine abinda baya da iko akan sa kenan intaha min ibnu kathir malam ya ce ya kare a cikin wato ibnu kathir ma'ana kenan malamai da suke abin nan suka ce wannan hadisin imamu ahmad ya fitar da shi da imamu abu dawuda da imamu tirmidhi da imamu nasa'i da imamu ibnu maja daga tariq na Hammad bin Salama da kuma an abi Ayub an abi Qilaba an Abdullah bin Yazid an Aisha bihi sannan kuma imamu tirmidhi ce rawahu ghairu wahid an hammad bin salama an ayyub an abi qilaba an abdullah bin zaid an aisha anna nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqsimu manzo allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana rabo ورواه حماد بن يزيد وغير واحد عن أيوب عن أبي قلابة مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم إمام الترمذي يتي وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة كنا حديثي وانغا كسن تي وش موقوفي شي يفي إنغانتوا مالي مي تحقيق اللتافي يتي وانظر العلل لابن أبي حاتم دكما العلل نإمام الدار قطني لتتفيني نإلا ونسكنون تي وأكوي وان أبون دي بويوتي حديثي wanda ba kowa ke gane shi ba littattafan ilan kenan dai a takaice waɗansu da dama suna ganin wannan hadisin bai inganta ba mauqufi ne bai kai zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba ina fatan an fahimta to amma dai duk inda ta kai ta kawo shi dai adalcin da ake nufi daban shi ko wanda ake nufi wato wancan daban na rabon abinci da sutura da kwanci kwanciya a cikin ɗakinta ba wai kwanciya da ita ba saboda wani lokaci namiji ya fi karkatuwa zuwa ga wata mace wajen kwanciya da ita wannan kuma ba shi ke nuna ya daina kwanciya da waccan ba amma dai akwai abubuwan da suke tabi'iyyan ko mun ce wannan hadisin ya inganta ko ko mun ɗauki malaman da suke cewa bai inganta ba almuhimmu dai adalcin a kowace aya akwai zancen adalcin da take yi zance a kansa da fatan dai yan uwa sun fahimci wannan da kyau to kafin mu yi nisa a cikin wannan matsala na so in ɗanyi wani bayani a ƙarƙashin wannan aya cewa akwai mutane da ake kira al'aqlaniyun al'aqlaniyun mutane masu amfani da hankalinsu don saboda su wato kawo wata illa cikin tafiyar addini ko fassarar wata aya don su hankalinsu suke aiki da shi za su watsar da sauran ayoyi da sauran hadisai da maganganun malamai don su kawo wani sabon ra'ayi wanda ko kuma ra'ayi ne sha can dama musulmai ba sa amfani da wannan ra'ayi ba a yarda da shi ba amma don su kawo shi sai su zo su ce ai wannan ra'ayin akwai shi wanda in muka diba mu'tazila tun can da suna da irin wannan da kuma khawarij su yi tawilin waɗansu ayoyi to sai aka samu al'aqlaniyun za ka same su da alhadathiyun su alhadathiyun ba su yadda ma wani tafsirin alqur'ani ba kowa yayi irin yadda ya ga ya dace tunda yana jin larabci ba tare da wasu ka'idodi ba to wannan sai kai mutum zuwa ga kafirci dan wannan mazhaba ta kafirci ce su kuma al'aqlaniyun su ba su fito karar ba sun kafirta amma zaka iske suna kawo abubuwan da za su saba manasi suna kusa ga kafirci Allah kai mu nasari shine suna cewa to nan haramun ne mutum yayi mata fiye da daya don Allah ce fa in khiftum Allah ta'dilu fa wahidatan Allah ce ka tsaya guda in kana jin tsoron zaka yi adalci to kuma Allah ce walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa ba za ku iya adalci ba kenan wannan yana nuna haramun ne a yi mata fiye da ɗaya kaga wannan hujjar da suke kawowa amma gashi malam ya kawo abin da ake nufi nan adalci na zuciya ka ji kana son wannan daidai da kake son wannan baka da iko a kansa adalci na rabon sutura da abinci shine ake nufi da daki da abin da ya kama da haka ina fatan an fahimce ni hatta da wata malaman da suke cewa mace idan ka aure yar masu kuɗi za ka yi mata sutura mai tsada yar talakawa kuma ka mata irin wanda aka saba mata gidansu malamai sun faɗi wannan ra'ayi shaz ne ba a aiki da shi a cikin fiqhu na musulunci domin yanzu idan mace ta zo gidanka tana matsayin matarka ne ba tana a matsayin gidansu bane balle ka ce a wannan gidansu ta saba cin naman kaji wannan kuma ta saba cin wake bari in siyo ma wannan naman kaji wannan in siyo mata wake wannan mas'ala ra'ayi ne shaz wa da'if wanda duk ya kawo shi ya san abin da ya kawo to sannan waɗannan yan al'aqalaniyun suna kokarin kawo matsaloli cikin nasoshi musamman misali game da haƙƙin mata aya wadda ta yi zancen abugi mata inda Allah subhanahu wataala ke cewa wallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun an gane ko matar da kuke jin tsoron fandarewa ta domin an nushuz asalin sa al-irtifa daukaka ma'ana wanzur ila al-idami kayfa nunshizuha thumma naksuha lahma yana nufin daukaka matar da take son ta daukaka akan mijinta ta yi masa bore ta fandare an gane ko ta bijiri to fa'izuhunna Allah ci musu ayi musu wa'azi fa'izuhunna wahjuruhunna fil mataji ku kaurace musu wadribuhunna sai kuma ku dake su to kaga sai ce to kai kaji qur'ani ko musulunci yace a daki mata kuma yace a daki yara kamar yadda zo cikin hadisi na Abu Dawud na Amr bin Shu'aib an Abi wato allimu abna'akum as-salata li sab'in wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 10 koya ma ƴaƴanku sallah tun suna da shekara bakwai ku buge su idan suka kai shekara goma ba sa sallah sai ce kaje wai musulunci ya ce a daki mata a daki yara to kaga wannan suna wasa ne da hankalin mutane idan mutum bai san irin waɗannan ababen ba zaka iske zai fada cikin matsaloli to ko kuma su ce musulunci ya ce ai mata ba su da hankali hadisi ya ce naqisatu aqlin wa din amma kuma da yazo naqisatu aqlin wa din me ya fassara cikin hadisin ya ce naqsi na addinin su saboda suna zama ba sa yin sallah a lokacin haila da azumi naqsi na hankalin su yace kuma aghlabu lidhilubin masu rinjayar mai kaifin hankali cikin maza ba wai ana nufin ba su da hankali ne kwata kwata ba ina fata an fahimci ne a'a hankalin nasu wato tausayi yana rinjayar sa shine abin da ake son a ci amma duk sai su jaye wannan to mu zo zo ga qadiyyar muta wadribuhunna ku buge su malamai sun yi saɓani shin da ana iya cire wato wa'azi da kauracewa a tai zuwa ga bugu in shine ke amfani ko ko dole sai an bi su ɗaya bayan ɗaya akwai sabani na malamai jamhurin malamai suna ganin a sai an fara da wa'azi sannan aje zuwa ga kauracewa sannan aje zuwa ga bugu wadansu kuma suna ganin a in bugun shine ke amfani to aje zuwa ga bugun kai tsaye to fa'izuhunna ayi musu wa'azi mutlaq ne kalima nawa zaka faɗa kaga wannan qur'ani bai faɗa maka ba a'a zaka musu wa'azi ne karkashin aya da alqur'ani da abinda bai saba addinin musulunci ba sai ayi taqyidin sa wahjuruhunna ku kaurace musu fil madaji a wurin kwanciya ina fata an fahimce ni duk da yake wahjuruhunna ibnu jarir at-tabari ya kawo wani tafsiri wanda yake mai rauni shine ku daure su kusa igiya ku daure su da alhujur yaggiya daure mace da igiya kaga ai zai kawo ta sabon fitina a cikin kana son kashe ta amma wahjuruhunna ku kaurace musu fil madaji a wurin kwanciya to saka iske wani mai irin hankurin ma ya kaurace ma matarsa ina fata an fahimce ni to sannan kuma kaurace wannan katta wuce wata hudu domin wanda ma yayi rantsuwa an ce wata hudu na zai yi lillazina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa inna Allaha ghafurur rahim wa in azamu talaqa fa inna Allaha sami'un alim sannan to wadribuhunna ku buge su to nan da suke kawowa sai ka sun ce to ai an ce a dake mata a'a nan da an ka ce a dake su wani irin bugu manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam shi aka saukar ma alqur'ani kuma yafi kowa sanin ma'anar alqur'ani a cikin hadisi na Jabir dan Abdullahi wanda ke cikin sahih Muslim wanda Sheikh Nasiruddin Albani yayi ar-risala ta aikin haji da shi ina fata an fahimce ni sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace darban ghayra mubarrih ku buge su bugu wanda yake ba mai wato sawar jiki ba ya karaya ko ku ya kumbura bugu ne irin na ladabtarwa kaga na farko wace mace aka ce a buga ba ko wace mace ba allati takhafuna nushuzahunna matar da akwai rigima kaga ta ki yadda ta yi biyayya ga mijinta na biyu an ce sai an yi wa'azi a jamhurin malamai sai an yi wa'azi an kaurace in bai amfani ba sannan a yi bugun in bugun na da amfani sai in bugun bai yi amfani ba ne sannan kuma za a ji zuwa ga shari'a wa in khiftum shiqaqa bainihima fa ba'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha sannan mijin yana iya saki matarsa ba dole bane ma sai an bi waɗannan matakan sannan ita kanta tana iya neman hul'i ta nemi ya sake ta ta mayar mishi da sadakin shi ko abin da ya bata akwai maganganu na malamai masu yawa ahkamul khulu a cikin littafin fiqh kaga duk akwai hanyoyin da za a rabu ba dole ba sai an kai ga bugun to amma bugun ma in ya kama din shi ma da sharadi ma a hankalce ya zama to mijin ya fi karfin matarsa tunda idan ya zama to ta fi karfin shi ce da ke ta ai za a yi mugunyar ina fata an fahimce ni za a yi shegiyar to dan haka a takaice sai mu ce to mun saka muku bugu ga irin wanda musulunci ya ce ayi darban ghairu mubarrih shine abin da ake nufi a wajen mata da wajen kuma yara kuma yadda zo cikin hadisi shi wancan na bugun yara to amma mu saka muku a saki cewa ma an ce a buga din shi wannan mijinta ne idan yadda ke ta idan ta rashin lafiya shi zai biyan kuɗin magani shi ke biyan kuɗin gidan haya in gidan haya yake in kuma gidansa ne gidan nasa ne shi ke biyan kuɗin ruwan da take sha ko a kawo ko na famfo shi ke biyan kuɗin wuta shi ke ɗaukar ɗawainiyar ta abincinta gaba ɗaya to sai aka kaddarta ya da ke ta To na farko idan yi mata bugu wanda yake da sanda misali ko yi mata bugun da bai dace ba ba musulunci ya umurce shi wannan ba domin musulunci daban musulmi daban shi musulunci addinin Allah ne babu kuskure a cikin sa alqur'ani da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam babu kuskure a ciki ko ba haka ba amma shi musulmi wanda yace ya yarda da addini ne yana iya saba ma addinin sa yanzu a turai a nan kasashen musulmai mutane suna shan giya ai qur'ani ya haramta shan giya mutane suna zina musulunci ya hana zina kamar yadda kiristanci ya hana namiji ya aure namiji mace ta aure mace kuma a turai kiristocin ga sunan yanzu a turai ana auren namiji da namiji mace ta aure mace siyasa ta rinjaye addini to don haka wannan ba a kafa ma addini hujja da masu biyarsa don haka ba za a kafa mana hujja ba don wani musulmi ya aikata abin da ba daidai ba a ce wannan shine musulunci yana da kyau mu fahimci wannan cikin tattaunawa da kafirai da kuma waɗanda suke suna da irin wannan qadiyyakin sannan yadda za mu ƙara musu sai mu ci musu to mun ji an da kaɗin ko ba bukun ba to amma kuma mukaddarta ya yi kuskure. To yanzu a ƙasashen turai waɗanda suke takama da cewa suna takama da ‘yanci, idan ana zanga-zanga mata suka fito da ƙasashenmu za ka iske an ba ‘yan sanda da jami'an tsaro kulki na ba mata kashi. Shi wannan matarsa ce da kashi wannan zai haɗu da matar da ba shi ke ci da ta ba bai san bai da wata alaka da ita ko ta kusa ko ta nesa. Cikinsu akwai warin mahaifiyarsa, ta yi ma a samu warin kakarsa. An gane ko ko mu ce kakashi a ciki to kuma ya dake ta a basu wato sanduna ga su mutane ne waɗanda sun samu training a ba su sanda su daka a ba su hayaki mai sa tear gas an gani tear gas mai sawa hayaki hayaki abinda mai sawa kwalla kenan ko sannan kuma barkonon tsohuwa sannan kuma a bi su har cikin gidajen mutane ana dakar su wani lokaci a yi musu fyaɗe ma a yi musu walakanci wani lokaci a bada harsashe wancan wanda ba harsashe ba irin wanda ke kashewa wanda ke yi ma- ji ma dan adam rauni wanda suke ce ma ba harsashe na gaskiya ba wani lokaci a ba su harsashe na gaske su kashe matan mutane to idan ku turawa kun halatta ma kanku wannan saboda mutum ya fito ya nuna abinda ba muna zancen muzahara ta halatta ko bata halatta ba a'a a kasashen su idan mutum ya fito ya nuna cewa bai yarda da abu ba mata suka fito za a dake su a hallaka su a kashe su shi ko wannan matarsa ce hala ce istithna'iya wani abu ne da ya faru a wani gida sai ku zo kuna sarkin musulunci akan shi to su wadancan yan sandan in an ci miji katon banza to su jami'an tsaro da suka ba matan mutane kashi sai ku ba mu amsa ya ku al'aqlaniyun mi ya kamata wato a kira su wannan yana nan tsakankaninmu da ku da haka yana da kyau musulmi su waye don tattaunawa da irin waɗannan matsalolin domin kada ka zabura ka ce a'a musulunci ya ce kaza alhali tana yawa musuluncin ba haka yace ba don saboda kishin addini sai ka zo ka haramta abubuwan da musulunci bai halatta su ba Mus- sai su zo mai- musulunci ya hana mata su yi karatu waye ga maka musulunci ya hana mata su yi karatu musulunci ya hana mata aiki waye ce maka musulunci ya hana mata aiki musulunci ya hana mata eh, su- su su- su yi aiki a'a wani aiki za ta yi kuma ya za a yi aikin akwai aikin da haramun ne kwata-kwata mace ta yi mace ta je soja bai dace ba a musulunci mace ta yi aikin ɗan sanda ta je tana tare hanya tana nuna ma mutuci yadda za su bi wannan haramun ne saboda za ta je ne ta sa zanzaro ta yi tankiyo abin da muke cewa tankiyo zanzaro ta ɗaure tana yi ma mutuci haka in tana da kyau wani zai wajen kallon ta ma sai shi kabari ta ya halaka ta na fata an fahimce ni to amma wani aiki mace ya kamata ta yi mace za ta yi aiki ne wanda ya dace da ɗabi'arta mace ta je ta yi karatu musulunci da ta yi karatu ko na bokun ko wanda ba na bokun ba mace ta je makaranta ta yi karatu babi na haila da wane ne da wane ne wa ake son ya san shi da na renu mata kamata san shi san hukuncin musulunci a ciki ina fata ana fahimta ta amma ya za a yi karatun ya za a yi aikin dan sanda ma na airport ya halatta mace ta yi aikin dan sanda na airport domin mi domin mata za su sauko daga jirgi ya kamata a bincike su wa zai lalabe su ƙato zai lalabe mace- matan mutane ko kuma mace ta kamata ta yi- ta- ta ta bincike mace kada mu ce aikin dan sanda duka haramu ne a'a ya za ta yi aikin aikin likita ya ya za ta yi aikin aiki ne wanda ya dace da mace operation da karɓar aihuwa in ba larura ba bai dace da miji ya ga al'auran im- im- im- mace ba musulmi to yanzu ma da yake bamu da likitocin wani lokacin kafiri ne ma zai ga al'auran ya, ya- ya mace musulmi kuma ka ce bai dace mata su yi karatu ba a'a ya dace su je su yi karatun boko da na makaranta amma a sa hijabi ya dace ta yi aikin likitanci amma a sa hijabi kuma a hana ikhtilati tsakanin maza da mata ka ai gard namiji da mace ya zamanto suna lalata kenan sai zamanto in za mu ba da fatawa in uwa musulmi a wannan zamanin mu san wace irin fatawa ce za mu zo kan mu zo abin da ba musulunci ya halatta shi mu je mu haramtar da shi dan haka akwai aikin da haramun ne mace ta yi kwata-kwata akwai aikin da ya halatta mace ta yi amma da sharuɗa ba tare da saba ɗabi'ar ta ba ba tare da wato eh, abin nan ba ta tahi ba da sutura mai kyau ba wadda ta hijabi abin nace mai kyau ina nufin nan sutura wadda musulunci ya yarda da ita ba wai sutura mai kyau ba irin wannan wadda mutane suke nufi sannan kuma ya kasance an hana cakuɗan maza da mata yadda za a yi wata lalata ko abin da ya kama da haka to yana da kyau mu san yadda ake tattauna mas'aloli na ilimi insha Allah ta'ala yan uwa musulmi lokacin mu ya kare sai darasin mu na gaba insha Allah ta'ala na 38 in Allah ya ba mu iko insha Allah za mu zo mu dora akan inda muka tsaya abinda muka faɗa ya zama daidai Allah shi ba mu dada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh